ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو سافير العرباء goma ga watan jumada thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 da kuma yake daidai da biyar ga watan biyu shekarar miladiya ta 2020 wannan shine majalisinmu na 44 a wannan alfiya da muke sharhi nazmud durar fi ilmi al-athar ta as-suyuti rahimahullahu ta'ala muna cikin kuma adabul muhaddis ladubban malamin hadisi bismillah
قال المصنف رحمه الله تعالى في ألفيته المسمى بنزم الدرر في علم الأثر ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها سوف تصح فقد روينا عن كبار جله أبى علينا العلم إلا لله
نعم ما لن يتشي ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها سوف تصح duk wanda ya zo maka neman ilimi neman ilimin hadisi man ata ilaika taliban lil hadisi haddith to ka ka bashi hadisin walau lam tansalih niyatuhu ko da niyyarsa ba mai kyau ba ce ta ko da ya zo ba ikhlasi a cikin zuciyarsa ya zo ne yana son ya yi ilimin hadisi don shi ma ya zama wani a rika nuna shi ko ya nemi duniya da shi to kada don ka fahimce ba da kyakkyawan niyya ya zo ba ka hana shi wannan ilimin ka ba shi ilimin ya tafi da shi fa'innaha saufa tasih da sannu wannan niyyar tashi za ta inganta wato zai ilimin ilimin zai zai jashi zuwa ga zuwa ga ga abin nan zuwa ga lahira yayi shi dan Allah shi da yace fa qad rawaina an kibarin jilla aba alaina ilmu illa lillah wato mun ruwaito an kibarin jilla daga manya manyan malamai rawaina anan yana nufin naqalna yana nufin naqalna ba yana nufin ya rawaito da isnadi ba wato sun ciro daga malamai daban-daban manya-manyan malamai wanda suke cikin malaman magabata kamar su Ma'mar ibn Rashid kamar Habib ibn Abi Thabit kamar ibn al-Mubarak wanda aka samu suna cewa talabna al-ilma li ghayri Allah fa ba an yakuna illa lillah mun nemi ilimi ba don Allah ba abinda suke nufi ba don Allah ba mun ga masu ilimi ana girma masu da haka muna yara ma sai muka so mu yi ilimi don mun tashi mun girma a rika girmama mu fa'a ba illa ya kuna lillah amma da suka yi ilimin ilimin ya tibire sai dai ya zanto don Allah saboda haka sai ya zanto ilimin ya gadar musu da ikhlasin da da ba su da shi sauraka idan dai har mutum ya yi ilimi ilimi na gaskiya to za ga ilimin nan ya gyara masa zuciya ce talabnal ilma lidduniya fajarrana ila al-akhirah kamar yadda al-hasan al-basri al-basri da sufyan al-thawri suke fada talabnal ilma li ghayri allah fajarrana talabnal ilma liddunya fajarrana ila al-akhirah mun neme shi dan duniya sai ya ja mu zuwa ga lahira imam al-ghazali abu abu hamid al-ghazali a cikin a cikin Ihya Ulumuddin littafinsa Ihya Ulumuddin yana ba labarin kansa yace lokacin da mahaifinsa ya rasu ya bashi shi da dan uwansa suka taso cikin talauci abincin da zasu ci ma yana musu wahala sai suka kula cewa akwai halka ta ilimi ta wani malami da in ka je kana zaune gurin za a kawo abinci a rarraba muku ce saboda haka sai na kira dan kanina na ce to mu rika zuwa can gurin karatun can ana karanta fiqhu mu kuma abin naman da ake raba abu ya kai mu to da haka da haka kai shikenan sai sai suka shawo ilimin suke ne har ya zama gashi sun zo sun zama malami har ma har ma suna ta har ma sun yi rubuce rubuce a illa ilimi don haka kaga abinci ne ya kai su nema abinci ya kai su zama majalisa to amma kuma da ƙarshe sai ya zanto ilimin ya fisge su ya zan sun zama sun sun sun sun yi shi dan Allah sauraka ba a ba a ba a hana mutum ilimi don yana jin cewa ana fahimta cewa shi ba dan Allah yake yin sa ba a ce to ba za a bar shi ya zauna sai a bar shi shi ne abin da yake cewa faƙadar waila an kibarin jilla a ba alainar ilmu illa lillah na
walil hadithul guslu wa tathiru haka yake ne na ta wata tsakiyar ko wata tsakoro
قال المصنف رحمه الله وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر مصرحا واجلس بصدر بأدب وهيئة متكئا على رتب ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فاصبره ودع ولا تحدث قائما ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على هل شنع وافتته وافتته وافتته المجلس كالتت كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآي ودعاء وليك مقبلا عليهم معا ورتل الحديث
sannan ya bayyana abin da yake mustahabbi idan mutum ya shirya zai fito majalisin da zai ba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata ya sifantu da wasu sifofi na kamala wanda za su nuna mutuncin abinda wato darajar abinda zai bayar kai ya fito birin gitsatsa haka ba kyan gani sai a rika maka ilimin nasa sai a rika masa kallon hay'ar da ta take da ita sanda aka so a lalata ilimi to sai zanto an mayar da shi mai bayar wannan ilimin ya zama wani abu mara kyan gani zaka duk wanda ya gan shi sai ya rika tunanin ilimin sa daga cewa ilimin sa ne ja masa haka yadda abinan yan mulkin mallaka turawan turawan ingila lokacin da suka shiga suka shiga abinan suka shiga masar haka suka yi wa ilimin addini da lugar arabiya game da muhammad kutub yake fara a cikin littafinsa waƙi ulal mu'asir haka a makarantu ya zanto dukkan wasu ulum ulum insaniya abinda ya shafi ilimin mukan boko to za a samu malami wanda yake tsaf-tsaf ba shi kaya masu kyau ya saka fito yana sheki yana kyalli yana kyau sai shi za a ba shi koyarwar lissafi ne turanci waye-waye da sauransu amma malamin arabiya da lugar da addini sai a samu wani tsoho wanda yake ba shi da kamanni mai kyau ba shi da shiga mai kyau ba shi da sawaka ce shi ne zai rika koyar da lugar arabiya bakinsa dagaje dagaje da goro da waye da sauransu sauraka in ya zo yara yadda suke kallonsa haka suke kallon maddarsa da an faɗi maddarsa sai su tuno shi kuma aka sa maddarsa can ƙarshe ita ce maddar ƙarshe daga ita sai tashi yara sun gaji da haka duk sanda zai shigo aji ba yara duk sun bacci suke sun gaji sun abin nan sannan shi duk maddar sanda zai shigo na ƙarshe sannan aka ba shi discipline master kaga don harkar yara su tsane shi saboda haka suna ce shi ana amasa laƙari sayidina shi ne sayidina yara sun ce masa sayidina saboda haka duk abin da yake tattare da shi sai ya yi reflecting a maddata shi sannan kuma abin da ake biyan shi shi ne a ƙasa albashinsa ya fi na kowa ƙanƙanta saka yadda za a ba waɗancan hamsta ashir junai shi za a ba shi arba junai abin da ya yi arba junai su wancan sha biyar shi kuma hudu sauraka kowane yaro a cikin 'yan makaranta baya fatan ya fito kamar wannan mutumin ya fi so ya fito kamar malamin lissafinsu yana ganin shi dan tsaf-tsaf da shi kuma albashinsa ya fi yawa to wannan duk makirci ne na a sa ƙiyayyar abin a zuciyar yara masu tasowa to kaga wannan shi ne malamin farko suka faɗaku da shi in za ka ba da adisan adam sanarsa to ka fito a hai'a mai kyau da wanda za ta taimaka wajen a fahimci girmamawar da kake wa ilimin da kake bayarwa ce walil hadithul ghuslu wat tatahhuru in za ka bayar da hadisi yana mustahabbi ne ga wanda zai bayar da hadisi ya yi wanka wata tsahuru ya yi tsarki wannan min babu atfil am alal khas al-gusul ya dukulu fihi abin at-tahur ya dukulu fihi al-gusul to amma anan dan ya shiga irin su alwala irin su taimama duk dai wani abin da za a kira shi tsahur ya shiga cikin wannan to mustahabbi ne ga wanda zai bada hadisi yayi wanka kafin ya fito yayi tsarki yayi alwala ko yayi taimama in babu ruwa wattibu ya sa turare a jikinsa ya sa a cikin tufarsa ana yana cewa kunna na'rifu khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi rihi at-tib muna gane manzon Allah ya fito daga gida yayin da muka ji kanshi yana tashi wannan yana cikin بيان العلم وفضل من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع خطيب ده للتافن ابن عبد البر ابن ابن سعد الطبقات البانيا صحح وانا اشكي سيد الجامع الصغير شو النبي صلى الله عليه وسلم yana fitowa sahabbai suka gane ya fito daga gida yayin da suka ji kanshin turaren jikinsa yana tashi saboda haka yana da kyau ga malami yayi wannan musarrihan sannan ya zan ya gyara gemunsa ya taje gemunsa kai ya fito birin gitsatsa haka ya gyara gashin gemunsa in yana da gashi a jikinsa a kansa to ya gyara wannan sannan wajlis sannan ka zauna wajlis bi sadrin bi adab wato ka zauna a gaban majalisi wato gaban ɗalibai bi adab cike da ladabi cike da nutsuwa wato tare da girmama waɗanda yake koyarwa kada ya nuna musu rashin ladabi shi a karan kansa da zanto shi karan kansa yana da ladabi tare da su wahaibatin ko wahaiatin a nuskar nuskar ka wahaiatin ko bilhamza da tawa wahaibatin duk dai zai bada ma'ana nuskar ahmad shakir wahaiatin ne kamar taka so kace wahaiatin kana nufin hala hasana ya fito a cikin wani yanayi mai kyau ciko a cikin wani yanayi mai kyau wa haibatin ya fito a cikin haiba haiba shine ya fito cikin girmamawa da yanayin girma ba yanayi na kaskanci ba muttaki'an yana mai zama sosai al-ittika anan at-tamakkun fil qa'da ake nufi at-tamakkul fil julus ba ana nufin kishin gida ba da ba zai bada kari sai yana kishin gida ba ana nufin yayi zama zama sosai ba ya yi wani ɗagogo-ɗagogo ba haka ala rotab rotab shi ne a kan tudu zanto ya zauna a kan wani wuri mai tudu saboda wanda suke nesa sau duka hango shi watakila ya zanto a cikin abin da zai faɗa akwai wani abin da yake buƙatar misali da ya hannunsa ko da bakinsa ko da wanda na nesa in ya zanto a ƙasa-ƙasa yake ba zai gano shi ba amma in yana kan guri mai tudu to na nesa ma zai hango yaya zai wannan kwatanci to haka ake bukata ya zanto imam malik ya zanto a gurin karantarsa yana yana zama akan minassa akan wani dandamali mai tudu tsalime kuma suna ƙasa suna sauraron sa to haka ya kamata ya zanto yayi wala taqum li ahadin kada ka tasharwa wani tsaye kowane ne shi ka'inan man kana idan kana cikin karanta hadisan kana karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani wanda yake da girma da matsayi kamar wani mai mulki ake girmama shi da inda yazo guri kowa yake miƙewa to in kai malamin da kake kakka sake ka miƙe kakka miƙe saboda me saboda abinda kake girmama abinda kake karantarwa shi hadisin don a lokacin kana wakiltar hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baka ka tashi kamar ka tozarta hadisin da kake karantarwa ne akwai sanda Ahmad ibn al-Mu'azzal yana majalisin sa yana karantarwa sai al-mutawakkil ya shigo da ya shigo mutanen aka miƙe tsaye sai shi bai tashi ba shi malamu sai al-mutawakkil sai yake tambaye wazirin sa al-Fath ibn Khaqan al-Fath ibn Khaqan yana cikin wazirai masu ilimi a cikin masu ilimi sai yake tambaye shi cewa ya bai tashi ba sai ce masa aika san baya gani sosai irin ya kare shi cewa bai ganka ba ko ya bai gane kai waye ba sauraka ne bai tashi ba ashe shi kuma ya ji shi kuma ya ji da ya faɗi haka sai ce a ni ba wani ba ganshi ba na ganshi walakin ni na zahtuhu an ya kona min ahalin nar na zahtu minan nar saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hadisin na saboda na ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqalahu minan nar duk mai san mutane su miƙe don girmama shi to ya nemi ya nemi masaukin shi a wuta to jin haka almutawakkil sai ya zo sai zauna kusa da shi saboda wancan lokacin sarakunan suna jin suna jin tsoron Allah da aka ce musu annabi ya ce to sai jikin sai sanyi musamman mutawakkil wanda yana daga cikin sarakunan da suka dawo da sunna haibata bayan sarakunan da suka gabace shi su al-mamun su al al-mu'tasim billah su al-wasiq billah lokacin suka keta alfarma sunna da malaman sunna su imamu ahmad saboda shi al-mutawakkil da yazo sai dawo da sunna haibata da malaman sunna mutuncin su da haka ana gaya masa haka sai yazo ya zauna kusa da shi to shine anan yake cewa wala taqum li ahadin sannan wa marrafa sautan ala al-hadith fazburhu wanda duk ya daga sautinsa cikin mazauna wurin wa cikin mahalarta wanda ana ba da hadisi shi kuma can ya daga miryarsa yana hira ko yana wata magana wadda bata dace ba to ka tsawatar masa saboda mai saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake karantawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cikin ku yana magana wani yana yana surutu har yana daga miryarsa akan miryar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imam malik yakan hana sanda yake karantar da hadisi yakan hana wani ya daga murya a gurin yakan ce annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi ce faman rafa'a sautahu inda hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama rafa'a sautahu fawqa sauti an-nabi wanda ake karanta hadisan manzo Allah ya daga muryarsa shi kuma yana hayaniya to kamar yana yi wa ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam to shine yace ومن رفع صوتا على الحديث فازبره ودع saboda haka duk wanda ya ya abin nan ya daga miryarsa to ka tsawatan masa wada kuma ka bar ka bar ba da hadisin a lokacin wato kai shiru har sai har sai an yi shiru an an nutsu wala tuhaddith qa'iman aw muttaji wala tuhaddith qa'iman aw muttaji kada ka ba da hadisi a tsaye ko kana kishin gide wato kada ka bada hadisi qa'iman al-lugha al-mashhura shine yace yace au muttaji'an ya kawo alif to duk da nan larura ce ta waka ta sa shi yayi sukuni amma akwai lugha ce lughatu rabi'a su suna suna suna yi wa wanda yake mansub su tsaya akan su tsaya kansa da sukuni al-waqfu ala al-mansub bis-sukun al-lugha rabi'a to ko da ba ma wata luga watakila larurar abinan rubutun waƙi zai sa shi dole ya yi ba wannan ainihin ɗin suku ne wala tu haddith qa'iman aw ay muttaji'an kada ka ba da hadisi kana kwance ko kana kishin gide aw fi tariqi ko kana tafi a hanya kana tafi a hanya wani ya tsare ka ya ce ka karanto masa ko ka gaya masa hadisi kaza aw ala halin shana' a shani ko kuma a wani mummunan yanayi da bai kamata a ce a irin wannan yanayi ba ka faɗi hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce halin shani kamar misali kana cikin kana tsananin yunwa ta dame ka ko kuma an tsananin ɓacin rai an ɓata maka rai to a irin wannan in ka ce za ka ba da hadisi watakila ka faɗi abin da ba shi ne ba don a lokacin kana cikin wata hala ta tanafa ma ta azimi hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kumfar baki kuma aji kana cewa qala rasulullahi sallallahu to sai zanto akwai akwai bambara kai tare da yanayinka da kuma girmama hadisi da ake so kai sau aka suka ce a cikin irin wannan yanayi kada kai shi yasa malamai suka karhanta mutum yana tafiya yana ba da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da can akwai akwai akwai falsafatul mashayir akwai al-masha'un almajiran aristo sun kasance su usulobin karantarwa malaminsu shine ana tafiya su ba a zama in za a yi karatu irin haka sai da za mu karatu kawai ya sako sako ni gaba kawai bi ta tafiya kuna yi muna to shi ne ake ce musu albasha'un to da ba wannan da zaka samu albajiran ba su fi biyu ko uku da ba ta- ta- ta- taro ba ne da yawa da ka ce ka ce almasha'un kana karanta littafan falsafa da mantiq zaka je su wannan almajiran aristo eh kada kai ba da hadisi tsaye menene a a a mutaje a mutaje malamai sun karhanta wannan kana tsaye ko kana kwance ko kana gida ko kana gaggawa domin ana buƙatar a fahimci hadisin ne in a cikin wannan yanayi ne ba za ka yi yadda za a fahimta ba ba za ka bayar da shi yadda za a fahimta ba shi yasa aka abin da sa'id ibn al-musayyib lokaci baya shi da lafiya yana kwance yana rashin lafiya ba iya tashi aka tambaye shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai miƙe zauna ce ai akwai wahalarwa ya zaka yace a'a ba zai yiwu ba a faɗa a faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in kwanta a kwance zan rika muku magana ba zai yiwu ba ce karihtu an uhadditha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji ba zan so ba a ce ina ba da hadisin manzon Allah ina kishin gide to haka nan shi ibn al-mubarak shi ma yana tafiya aka tambaye shi hadisi sai ya ce ai ba zai yiwu ba sai ku hakura sai mun tsaya laysa hadha min tawqir al-ilm to na ba daga cikin girma ilimi sai yana tafiya kana masa tambayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu mahdi abdurrahman ibnu mahdi yawa ya taho yana tafiya wani ya tsare shi yana so ya mata tambaya ce to mu koma mu zauna sai da suka samu guri suka zauna sannan ya bashi ya bashi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saka wannan wannan wani abu ne da suka shahara da shi a wajen girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وافتتح المجلس كالتتميم bilhamdi wassalati wattaslimi in zaka in zaka bude majalisin majalisin hadisin to ka bude shi da bismillah ka bude shi da bismillah da godiya ga Allah subhanahu wataala kamar yanda zaka yi lokacin rufewa kamar yanda zaka yi lokacin rufewa abinda yafi wannan shine budewa da khutbatul khutbatul haja wanda ita ce abinda aka san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda cikin hadisin ibnu mas'ud da yana cikin littattafan hadisi da dama na sa'i ibn maja a tirmizi na sa'i ibn maja imam ahmad da sauran littattafan sunna sun zo da da shi khutbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta yayi afwan al-albani yayi dan littafi dan kankani akan sa hadith khutbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam galibi duk sanda wani abu ya tashi irin wannan yakan bude da khutbatul haja hatta aure in zai daura yakan buɗe khutbatul haja wani abu mamaki wasu daga cikin yan uwa in za su daura aure su sun daura khutbatul haja sai an gama daurin aure ake yin ta saboda haka sai a gama daurin aure sai an gama sai a ce innal hamdalillah to ita kuma khutbatul haja iftitahiyya ce bude zaman ne za a yi zaman daurin aure to sai ku bude da khutbatul haja sannan sai a yi magana siga da sauransu sannan in kuma akwai addu'a ta nema musu albarka da zaman lafiya sai ta zo da ƙarshe amma da ita khutbatul haja ita ce to abinda yasa wasu sun zaci cewa wannan bayanan da zai zo da shi da ba na ƙarshe ba an yi shi da daurin aure shi yasa zaka ga malamanmu na gargajiya wani lokaci sai an gama siga mai bayarwa ya bayar mai karba ya karba an karbi sadaki an ce yayi yayi yayi sai ce to malam daura musu aure wannan an yi haka an gama komai ni ne ma mai karbar angon na gama karba na ko wani yana zaune a kusa da ni wanda aka kawo shi ne malamin ni karɓa da man naje mun yi sai ga mun komai sai juyo kusa da ni to ba la daura musu aure na ce to ai mun daura baka ji kuma da ya tashi sai ya kakkaranto waɗannan ya ayyuhan nasu ta rabbakum ya kaza kaza ya gama sai a cikin bayanan sai an kahtuka ha sai ya kalle ni yana son cewa na karɓa ce to ai mun yi to wannan wanda ba shi ne to al'afdal shi ne malami ya buɗe da khutbatul haja in yi haka to ya fi abin nan ya fi ya buɗe da wani abu ba wannan ba ya fi ya buɗe da wani abu ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne abin koyi a cikin irin wannan to haka nan wajen rufewa wajen rufewa shi ma ya rufe da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ya saba rufe majalisi da shi kamar da cikin hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra da Tirmidhi a cikin Al-Jami' yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bi hadhihi ad-da'awat allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik har zuwa ƙarshe ibn umar yace da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam a yi majalisi a tashi bai cike da wannan addu'ar ba saboda in ta zama ita ce ƙarshen abin da mutum zai cike da ita sannan da du'aul majlis kafaratul majlis to wannan shi yafi akan abin da shi anan yake ambata na alhamdu wat taslimu ba'da qira'atin li ayin yace bayan an gama karanta ayoyi wato in aka zo budewa ya ce an aka zo buɗewa to sai a samu alƙari'i mai daɗin murya sai ya ce to ka buɗe mana da ayoyin alƙur'ani yadda dai muka san ana taluluka ce a buɗe da ayoyin alƙur'ani an buɗe da ayoyin alƙur'ani sannan shi ko mai ci gaba da taro sai ya buɗe da addu'a ta abin ta hamdala da salati da sauransu a ci gaba da taro to shine abin da ana yake cewa bayan an yi karatun alkur'ani an yi addu'a akwai ruwaya a cikin musadrak na hakim daga abdullahi dan mas'ud wanda yake cewa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'u tadhakaru al-ilma wa qara'u sura idan sun hadu suka yi zikirin abinda suka yi muzakara ilimi sukan karanta sukan karanta sura ta alkur'ani wato ya zanto kamar sun bude sura ta alkur'ani akwai abin nan ruwayat ta ce ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan idan ijtama'u kana hadithuhum yani al-fiqh illa an yaqra'a rajulun sura aw ya'mura rajul aw ya'mura rajulan bi qira'ati sura to suka hadu abinda suke tattaunawa shine shine fiqh shine addini sai dai sukan umarci mutum ko ko shi ya bude da karatun alkur'ani ko sa wanda cikin su ya bude da karatun alkur'ani watakila wannan ya zanto kamar usta'nas bihi fi hada cewa ana iya budewa da wasu ayoyi na alkur'ani babu babu laifi a cikin yin hakan sannan wa du'a da addu'a addu'a da tafi kowace ita ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ana sai ke cewa annabi yana yawan yin ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة الرواية اللهم آتنا في الدنيا حسنة هكذا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونأتي أجمع أجمع الدعوات تاكون شيء الهير الدنيا للآخرة وليكن مقبلا عليهم معا يفسكنشي سو كلا يباسو بايا yato ya fuskanci ɗalibansa kar ya zanto ko ya an yi tsayuwar sallah kamar tsayuwar liman a sallah a'a ya ba su baya sai dai ya sako su a gaba suna fuskanta su kamar yadda muka yi zaman nan sai ya ce wa rattilil haditha قال المصنف رحمه الله ورتل الحديث وعقد مجلسا يوما بأسبوع للإملاء اتسا ثم اتخذ مم... ثم اتخذ مستمليا محصلا وزد إذا يكثر جمع واعتلا يبلغ السامع يبلغ السامع أو يفهم واستنصت الناس إذا تكلموا وبعده بسملة ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يورد
آه ورتل الحديث سنكما يا يا كرنت حديث دكي دكي wato kada ya jawo shi da gudu da sauri da gaggawa a yayi shi yadda masu sauraro za su fahimci abin da yake karantawa yayi shi gaba gaba guntu guntu domin Aisha radiyallahu ta'ala an haka min da cikin sahihai ne ta rawaito cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasrudu alhaditha kasardikum annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana zubo magana iri yadda kuke zubota haka cikin sauri yace cewa riwayar Ismaili fa inna ma kana hadithuhu fahman tafhamuhu alqulub annabi yana yin magana magana duk zukata za su fahimce shi a Tirmidhi walakin idza takallama bi kalamin bayyana wa fassala ko kuma bi kalamin bayyin fassala yahfazuhu man jalasa ilayhi idan ya magana yakan yi magana daki-daki wanda idan mutum ya zauna ya zai zai fahince shi daki daki zai kiyaye shi ta rana annabi sallallahu aisha radiyallahu ta'ala anha ta tana ɗakin ta sai jiyo abu huraira yana ba da hadisai a yana sauri wajen wajen abin tana cikin sallah tana gama sallah sai ta sai ta leko take to ala ta'jab ila hadha wa hadithi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ta- idza haddatha آه، إنما كان يحدث لو عد حديثه عاد لأحساه take cewa yanzu ba haka yi mamakin wannan ba tana nufin abu huraira irin da yadda yake sauri in yana ba da hadisi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadithu hadithan law addahu al'addu la ahsa yana magana daki daki daki daki da mai mai lis- mai kirgawa ma zai rika kirga magana zai iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi kalma kaza ko yayi jumla kaza zai iya kidi- kididdige ta saboda rashin rashin yin abin da gaggawa yana yin shi كان إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يفهم عنه in yana magana yakan maimaita ya maimaita hasa uku don a fahimci abin da yake faɗa to shi yasa ne yace warattilil haditha ma'ana usrudhu bitartil ka karanto shi daki daki guntu guntu yadda mutane za su fahimta waɗanda suke gaban ka sannan sai ya zo yake magana akan imla'i imla'i a da akan yi akarin majalisul imla akwai majalisul imla majalisul imla ya sha bamban da majalisul tahdis majalisul tahdis yana lokacin da malami zai zo da littafin hadisinsa ko a zo da littafin hadisinsa ko wanda aka rubuta aka kufa daga hadisinsa ya zauna yana karantawa ga ɗalibansa suna bi suna rubutawa ko kuma ana karanta masa yana ji irin wanda sai mama malik suka rika yi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai zo zauna a dauko littafin sa ana karanta masa yana ji inda aka karanta ba daidai bai gyara wannan shine majlisul tahlil akwai majlisul imla shi majlisul imla malami zai shirya wani hadisi daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dauki wani hadisi guda daya kamar ya dau hadisi innamal a'malu binniyat ko ya dau hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad in ya dau iya wannan hadisin to zai biya kalalace duk turukun hadisin da hanyoyin hadisin da alfazinsa da lafuzansa in akwai maganganu akan ilal dinsa zai yi maganganu akan ilal dinsa wa rijaluhu wa gharibuhu wa mushkiluhu duk wani abu da ya yake da alaka da hadisin zai tsara su sai ya haddace in ya haddace sai ya zo gaban ɗalibansa yana imla'i suna rubutawa yana imla'i suna rubutawa a ranar ba zai fito da littafi ba ba kuma karanta masa za a yi ba an gane a ranar da kai zai yi kuma zai ɗauki hadisi ne ƙwaya ɗaya zai yi tabin duk hanyoyin hadisin sai ya karaɗe su da isnadinsa sannan da abin da ya shafi hadisin garibul hadis ilalul hadis duk mushkilul hadis fiqhul hadis duk zai ƙoƙarin ya tattara maka su a cikin imla'in su kuma suna abin nan to sukan yi shi sau ɗaya haka ba kullum ba ko sau ɗaya a sati ko ƙasa da haka to wurin imla'i akan cika wani malamin yakan samu ɗaliban da miryarsa ba za ta isa ba ba za ta kai inda a iya yawan ɗalibansa ba a wancan lokacin ba ba amsa kowa irin wannan da muke amfani da ita don haka dole sai an ji daga sautinsa ko kuma ya riƙi wanda ake kira al-mustamli al-mustamli al-mustamli shine mai isar da sautinsa zai samu da zai rika isar da muryarsa in ya faɗa shi kuma ya faɗa in ya faɗa shi kuma ya faɗa in ya faɗa shi kuma ya faɗa kamar yadda ake zakara a masallaci da abinda liman ya faɗa Allahu akbar shi ma ya faɗa rabbana lakal Allahu liman ce rabbana lakal hamd an fahimta to wannan shine suke kira majlisul imla shi kuma wannan da suke dauka shine mustamli to in yawa yayi yawa in yawa yayi yawa to mustamli dai ba zai isa ba dole sai an dauki sama da mutun daya an dauki sama da mutun daya to nan yawan yawan gwargwadon yawan mutane gwargwadon yadda mutum za a ɗauke shi to shi da zai magana akan tsarin da ya kamata a bi wajen yin wannan majalisul imla din shine wa yace wa aqid majlisan yawman bi usbu'in lil imla ittisa ya ce ka ƙulla majalisi ko ka haɗa majalisi ka haɗa mutane don majalisi yauman bi usbu'in rana ɗaya a sati aƙalla kenan a samu a samu rana ɗaya a sati katta wuce katta abin nan saboda a hadisin da ya zo cikin eh, imamul bukhari na abdullahi dan mas'ud ya kasance yana yi wa mutane ah, nasiha yuzakkiru nasa kulla khamis duran alhamis za a tara za a taru yayi wa mutane wa'azi yake cewa inni akrah an umillakum wa inni atakhawwalakum bil maw'iza kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatakhawwaluna bil maw'izati karahata sa'amati alaina yake cewa ba na son ne in yi abin da zai kosar da ku saboda haka nake yi muku wannan wa'azi lokaci bayan lokaci shine a takawwalukum bil maw'iba a'idhukum fi khilal al ayyam ba kullum ba lokaci bayan lokaci yace kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam takawwaluna bil maw'iba kamar yadda manzo Allah yake yi mana wa'azi lokaci bayan lokaci makhafata sa'amata alaina dan baya sanya abinda zai kosar da mu to shi yasa yace shi ma anan in zai yi majalisul imla to yayi shi kamar sau ɗaya haka sau ɗaya a sati kai ya ce kullum sai ya yi majalisul imla ibn abbas yana cewa haddithin nasa kulla juma'atin marra fa in abaita fa marrataini fa in akfarta fa thalath mirar ko fa thalath marrat ka dauki rana ɗaya ranar juma'a kullum kai musu hadisi in ya ce kai yayi kaɗan to ka soce biyu in ya ce ka soce uku wato kada ka matsa ku ce kullum a zo a yi karatu to wani zaka samu a yi karatu da safe a yi karatu da dare a yi karatu da koyaushe cikin karatu ake to irin wannan mutane dole za su kosa da karatun nashi duk kuma muhimmancin karatun ya ce yawman bi usbu'i lilim la'i tisa saboda a lilim la'i ya yi wa hamzatul qat'i ya yi mata wasul saboda larurar waka da dama yana daga cikin abin da aka halatta mawaki hamzatul qat'i ta koma hamzatul wasli ko ta wasli ta koma hamzatul qat'i saboda sai yayi dan yayi koyi yayi koyi da magabata waɗanda suka kasance suna yin haka cikin sahabbai an samu waɗanda sun zo suna suka yi imla'i kamar wasila wasila ibn al-asqa radiyallahu ta'ala anhu ya kasance kamar da bahaqi ya rawaito yana wa mutane imla'i suna suna rubutawa haka nan cikin tabi'ai irin su shu'ba sa'id ibn abi aruba hammam wake hamad malik ibn wahab yawa daga cikin malamai magabata sun zanto suna yin irin wannan har zuwa mutaakhirun akhir man aqada majlis al-ibla dai a cikin mutaakhirun shine imam as-suyuti shine imam as-suyuti shine kusan min awakhiri man man kana yaqidu majlis al-ibla daga baya kuma abin yayi yayi sauki akwai wasu littafai na hafiz ibn hajar duk imla'i ne duk imla'i ne kamar nata'ijul afkar nata'ijul afkar takhrijin kitabul azkar na nawawi duk gaba ɗayan sa imla'i ne muwafaqatul khabar al khubur takhrijin ahadith al mukhtasar ibn na ibn hajib gaba ɗayan sa imla'i ne bazlul ma'un bazlul ma'un fi fi fi fi ma warada fi at-ta'un ko fi ahadith at-ta'un shi ba imla'i ne yana da al'amalin mutlaka wani juzu'i ne shi ma duk imla'insa ne ya sa an ka ɗauki kamar na tajul afkar za ka ga sai almajalisul awwal almajalisul sani almajalisul kaza ba a dalmi'a saboda majalis ne kullum zai ɗau hadisi ɗaya a cikin azkar sai imla'in takharijinsa da tsarokinsa da asani ɗinsa hakanan malaminsa al'iraki hakanan shi ma ya yi saboda an samu wannan sosai a cikin a cikin wuta akhirun har zuwa kan suyuti shine akhir man aqada majlis lil imla gaba kuma abubuwan da suka da suka aka daina to shine anan yake fadar cewa kai wannan saboda kai koyi thumma takhiz mustamliyan muhassila sannan ka samu almustamli shine wanda muka ce mai daga murya shine zakaran majalisin ka samu wanda yake muhassila mai fahimta mai ganewa kar ka dauko marar wayo marar fahimta ka ce shi zai maka mustabili to zai rika maka shirme idan za ka ɗauko mutum kana faɗar wani abu yana faɗar wani abu yana daga cikin abinda abinda suka cewa wani ya ya ya samu wani ne shi shi shi mai ibla'i sunan shi alkunyarsa Abu Uthman haka ake ce masa Abu Uthman sai sai yazo yana ibla'i sai yake cewa haddathani idda yana nufin adad min al-ulama yace haddathani idda sai shi mustamlin ya juyo yake cewa iddatu man ma'ana ibnu man bai kada a zo ana tabbis iddatu ibnu man sai ce iddatu ibnu man faqattuka ibnu ibnu faqattuka eh wani kuma da ya ce wa mai masa imla mai masa mustamli din ya ce da shi qala rasulu sai ce haka za fi kitabi wa huwa rasulullahi insha Allah in ji shi malamin yana so ya gaya maka abin da yake cikin kitab ɗinsa rasulu ba a ƙarasa rubuta Allah ɗin ba rasulullah sai ce haka za fi kitabi wa huwa rasulullahi insha Allah shi kuma da ya tashi faɗa sai ce ƙala rasulullah wa shakka abu usman fillah wa shakka abu usman fillah yana jin haka ya ce ka zabta ya adu wallah ma shakaktu fillahi qattu ma shakaktu fillahi qattu a fillahi shakkun sai ya ce to saboda ka suka ce in za ka samu mustamli ka samu muhassila shine wanda yake mai fahimta mai gane abubuwa ba ka ɗauko wanda yake gabo ba wazid idza yakthuru jam'un wa'tala sannan wazid ka ƙara yawansu wato yawan masu yi maka imla'in idan ya zanto jama'ar da suke ka sun ƙaru suna da yawa a cikin littafin al'imla wani simla na ibn sam'ani yana cewa asif ibn ali alwasiti an samu majalisinsa majalisinsa masu halartar sauraron hadisinsa in yana bayarwa akthar min mi'at alf sama da mutum dubu ɗari saboda haka yana da mustamliyun da kan gawa zai yi mustamli ɗaya ko biyu ba saboda haka masu imla'in sai da su hau bishiyoyi da su hau kan bishiya shi ne anan ya ce wa'atala ya hau sama saboda yadda za a rika jiyo shi saboda haka in na farko ya faɗa to bayan wani adadi can ma an sa wani shi ma sai ya ɗaga murya sai ya faɗa har a kai ga na ƙarshe sai ya faɗa to da haka da haka da haka yake ba da hadisa ka karanta ku yawa yuballighu sami'a aw yufahimu aikin sa shine ya isar da wanda yake sauraro ko kuma yufahimu ya fahimtar da shi abinda bai ji ba dan in wani abin bai ji ba shi mai shi mai sauraro zai tambaye shi misali ya ce haddathana fulan ibnu fulan sai bai ji ibnu fulan ba sai ya tambaye shi ibnu man shi kuma sai ya gaya masa ai ibnu fulan aka ce an gane mun yi a baya can cewa idan wani hadisi da aka faɗa wani bai ji ba a can ƙarshe ya halatta ya ji shi a gurin mustamli sannan ya ruwace shi a gurin malamin da yake karantarwa kai tsaye ya cire mustamlin mun yi a baya in ana tuna karatun baya to shi ne ya ce auyi fahimu wastansatan nasa idan ta kallamu kuma ya rika cewa mutane a yi shiru a yi shiru idan wasu suna surutu wani aikin aikin mustamli ne ya zama na in ana surutu a lokacin imla'i to sai zanto yana hana mutane surutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa jarir abinan a lokacin a lokacin hajjatul wada ya ce istansitin nasa ka ce mutane sun shuru ka ce mutane sun shuru
وبعده بسملة ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يورد ما قلت أو ما قلت مع دعائه له وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد
وذكره بالوصف أو وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب يا إسلام وبعده بسملة ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يورد وبعد وبعده تباين هكا باين يا يا سا متاني أن يشرو za a ci gaba da imla'i basmala wato shi almustamli din sai ce bismillahir rahmanir rahim farko abinda zai faɗa kenan thumma yahmadu sannan ya gode wa Allah alhamdulillah sannan ya salati ga annabi wa salatu wa salamu ala rasulillah an gane anan kewaye salatul ibrahimiyya don ita ce mafi mafificiyar salati da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ba da za ka duk bayan ya gama wannan wannan fadin ana magana mustamli ne ba almumli ba almumli shi ne malamin almustamli shi ne wanda yake karɓar imla'in daga wajen malamin ya isar wa mutane to bayan duk an yi shiru shi almustamli sai ya yi bismillah ya yi hamdala ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ba da za ka yuridu ma kulta au man kulta ma du'a'ihi to bayan ya gaba wannan sai kuma ya kawo maganar cewa man maƙulta bayan ya yi addu'a ga shi malamin kamar ya ce rahimakallahu ko gafarallahu laka man ƙulta ko maƙulta ya fara da tambesa sannan shi kuma sai ce haddasa na fulan ibn fulan sai shi kuma ya faɗa cewa قال حدثهم حدثهم حدثكم فلان ابن فلان ابن فلان sai shi kuma ya faɗa to shine a farkon abin da zai tambaye shi ma qulta ko man qulta ma du'aihi bayan ya masa addu'a yace rahimakallah ko aslahakallah ko ghafarallahu laka ma qulta me kace kenan sai shi kuma ya fara haddathana fulan ko akhbarana fulan to shi kuma mustamli sai ce akhbarakum haka akhbarakum fulan ibn fulan tunda ba shi zai shi ba zai ce akhbarana in yace akhbar ya ko bai da abin kansa ce akhbarakum fulan ibn fulan ibn fulan an fahimta to zai fara da addu'a to wannan addu'ar tafi tafi komai dadi wai ya ce shi ba abin da yake masa dadi irin wani addu'ar da ake yi ka zo za a za a fara a fara maka da addu'a a fara maka da addu'a yahya ibn aktham yana cewa ya samu alƙalanci alƙalanci a wancan lokaci mukami ne babba yace to ya samu alƙalanci bayan yayi alƙalanci yayi wizara ya zama wazirin sarki yace to amma ba abinda yake faranta masa rai irin yaji almustamli yana cewa man zakarta rahimakallah wannan addu'a ita tafi masa komai daɗi da alƙali sai dai wasu tashi suna Allah ya isa su wasu yafe ba a cuce su amma wannan kullum aka zo sai an yi masa wannan addu'a to shi wanda tafi masa komai daɗi to ya ce wa ƙala shekhu finti ha'ihi in ya gama shi wancan mustamli ya gama waɗannan abubuwa da aka faɗa sai kuma shi shehin shi malamin sai ce haddasana sai shiga ba da hadisin wa yuridul isnada sai kawo isnadin hadisinsa mutarjiman shuyukhahul afrada tare da bayanin halayen shehunansa da zai kawo ɗaya bayan ɗaya wato in ya tashi ya faɗi malaminsa na fulan ci wa huwa siqatun sabt na fulan wa huwa awthaqu man laqina na fulan wa huwa sadiq al-amin wato ya kawo wata sifa wani abu da zai bayyana halin wannan malamin nasa an gane ba wai duka wanda suke cikin isnadin ba a'a malaminsa shi wanda a gurinsa ya ji hadisin sai ya yi bayaninsa kamar yadda masruq yake haddathatni siddiqatu bint siddiqa habibatu bint habibati habibi rasul habibillah yana yana nufin abin nan yana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha to sai yayi wannan ko ata ibn abi rabah yana haddathani sayyidul fuqaha ayyub mutarjiman shuyukhahul afrada daidaikun su sai ya rika bada tarjumar su in ya tashi ya faɗi abin kuma ana so ya zanto ya rawaici hadisai daga shehudansa daban-daban daban-daban ba ɗaya ba in ya yau wannan majalisin yayi na wannan malamin to wani majalisin kuma ya kawo na wani malamin daban wa dhikruhu bil wasfi aw bil laqabi aw hirfatin la ba'sa illa bi aibi to ya ambace shi da da laqabinsa ya ambace shi da wasfinsa wato wasafinsa in yana da wani wata sifa da shahara da ita don ya bambance shi daga wanda ba shi ba to babu laifi don ya ambace shi da wannan wasfin alwasfi anan ana nufin wasfin naqs wato sifa ta ta tawaya kamar misali ya zama al'amash ko al'ahdab ko al'a'raj kaga sifa ce ba ta yabo ba ce mai dan doro mai dan binan gurgu ko wani abu irin wannan ko al'asam ko al'a'ma to babu laifi ya ambace shi da sifarsa wacce ya shahara da ita saboda a gane ta a gane shi awul laqab ko ya faɗe shi da wani laqabi kamar gondar gondar laqabi ne da ake gaya wa Muhammad ibn Bashar afuwan ake gaya Muhammad ibn Ja'far ake gaya masa gondar gondar da farisanci shine al-mushaghib mai hayaniya kasan cikin a cikin dalibai da za a samu wani dan hayaniya haka ya tsokano wannan ya tsokano wannan ya dan zunguru wannan ana karatu to yana daga cikin masu kwazo a cikin daliban shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj a cikin dalibansa masu kwazo kusan ma har akan masa take da mukhtasar shu'ba wato kamar wace dan karamin shu'ba saboda yadda yadda ya nakanci hadisan shu'ba ibn al-hajjaj to saboda yar hayaniyarsa shine shine shi shu'ba yake ce masa gundar yace ya gundar to sai sunan ya bi shi to saboda idan wani cikin daliban Muhammad ibn Ja'far zai ambaci hadisin sa in ya ambace shi da lafashin gundar saboda ya shahara da shi babu laifi ba ya faɗai ba ne don ya ci fuskarsa ko ya aibanta shi ba don wannan ba ko al'amash irin wanda yake gani haka duru-duru ba ya gani sosai shi har al'amash ya ga ya shahara da al'amash ba su da yawa ba ba san sunan shi ba sunan shi suleiman ibn mihran amma ba kowa ya san sunan suleiman ba an fi sanin shi da al'amash to an batan irin wannan baya baya zama aibi shine yace awil laqabi kamar gundar aw hirfatin ko ya faɗe shi da sana'arsa ce alkhayyat alkhayyat abin nan tela to wannan labas ko da shi baya so to wanda za ga ana gaya masa laƙabin baya so to wani ba zai hana a faɗa masa ba ko baya so tunda ya zanto shi da haka za a gane shi in ba a faɗi haka ba wani sai sun tambaya cewa wane ne wannan kake nufi to sai ya faɗi wannan laƙabin shine yace illam ya'ibi illam yaqsid aibahu in ba da nufin ya bata shi bane ya fada inda nufin ya bata shi ne wannan wannan baya halatta amma in ya fada ne lit ta'rif dan a san wane ne to wannan babu komai na'am so za mu tsaya anan kuma insha Allah sai karatu na gaba da fatan dai za mu samu damar da za mu gama babin ma gaba ɗaya bi iznillahi a karatunmu na gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh